أعوذ بالله السميع العليم من الشر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يومنا ranar laraba ne 26 ga watan safar hijira maki sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1447 muna fata ubangiji ta'ala da ta da mu ci gaba da karatu na wannan littafi mai albarka sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa sallam min at-takbiri ila at-taslim ka annaka taraha da shehun malami Muhammad Nasiruddin Albani Allah ya mishi rahama yau wannan shine darasin mu na 14 insha Allah wanda mun tsaya ne a ƙarshen bayanin da malam ya kawo na addu'o'i da azkar wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake yin su a cikin sujjada a yau za mu tashi annahayu an qira'atul qur'ani fi sujudi hani daga annabi sallallahu alaihi wasallam dangane da karanta alqur'ani a cikin sujada idan mutum yayin sujada to an hana mishi ya kama tilawar alqur'ani a cikin sujada annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba hana wani abu sai yayi umarni da wani abu da haka wa kana sallallahu alaihi wa sallam yanha an qira'atul qur'ani fi ruku'i wa sujudi annabi sallallahu alaihi wa sallam yana yin hani dangane da karatun alqur'ani a cikin ruku'u da cikin sujada wa ya'muru bil ittihadi wal iqtar min ad-du'a fi hadha ar-rukn yana umarni annabi sallallahu alaihi wa sallam kenan da yawata addu'o'i da yawaita azkar a cikin wannan rukuni ma'ana cikin ruku'u ko sujada kama ma zafin ruku kamar yadda bayani ya gabata a cikin abubuwan da manzon Allah ke karantawa idan ya ruku wa kana yaqul sallallahu alaihi wasallam aqrabu ma yaqul li abdi min rabbih wa huwa sajidun fa aktharu du'a fihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cewa aqrabu ma yakun abdu min rabbih abin da yafi kusantar da bawa ga ubangiji su ina mai so ya kusanci Allah a cikin sujada to ya yawaita yin addu'o'i ba abin da yafi kusantar da mutum da Allah ya samu kusantuwa da Allah kamar yawan addu'a a cikin sujada shi yasa kenan idan an yi sujada na a rika hakuri a yaya a dage a nanata a ƙara a ƙara yi addu'a a cikin sojira su tafi kusantar da bawa zuwa ga ubangiji shi da haka idan ka zamanto makusancin allah kuma to allah ta'ala zai soka idan kuma allah ya soka to shi kenan sha gabanka kawai sha hurubinka komi naka zai tafi a daidai allah ka samu samu kusanci da allah wani ma shi kullum da shi ɗaya yake neman kusanci faraka sai ribar da shi ɗaya yake so sai ya rikai to abinda Allah ya fi so bawa ya kusance shi da shi babu kaman yawaita addu'a a cikin sujada malam yace ibalatu sujud bayani akan tsawaitawa a wajen sujada wa kana sallallahu alaihi wa sallam yaj'alu sujudahu qariban min ar-ruku' fi tul manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yakan sanya dadewar shi a cikin sujada ta kai gwargwadon tsawon dadewar da ya cikin ruku wa rubbama balik fil italati da amr al kai sau da yawa ma ya fi ma tsawaita dadewa a cikin sujada sama da yadda yake dadewa a cikin ruku idan wani al'amari ya bujo ai kun gane al'amari ko idan akwai bukata da yawa kwara cikin tsananin kwaɗayin neman biyan bukata to da lokacin an zo su zira sai a daɗe sama da yadda aka daɗe a cikin ruku kama ƙara ba'adun sahaba kamar da ɗaya daga cikin sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ce kharaja alaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi da salatul isha wata rana annabi ya fito a ɗaya daga cikin sallolin mareci a ga na gudu baka ce ba ai isha ya ɗaya ce ko ya sa ake cewa idan da al'asha a kamar al'isha yi fa da bil asha sun mara isha idan abincin marece ya zo gabanin sallar marece ku fara da abincin sannan ku yi sallar eh ana ce ana nufi marece wata rana annabi ya fito ɗaya daga cikin sallolin marece wanda shine al'ashi din nan mara'i da salatul ashi ɗaya daga cikin sallolin marece az-zuhur aw al-asr sallar azhar dai ko al-asr kenan shi dai ya shakka annabi sai ya fito masallaci a matsayin shi nawa limami ko wa hamilin hasan au husaina ya dauke da ɗaya daga cikin jikokin shi wa in ma hasan ko husaini ka san malam bawa shi akwai gaba gadi ka san hasan da husaini jikokin manzo Allah ba yan biyu bane kowanne an yi cikin shi daban an yi shi daban amma saboda tsarkanin malam bawa shi da an samu diya biyu lokacin da ta hasan da husaini kenan a ce kamar su ɗaya kamar hassan da husaini kowane cikin shi daban aiwarsa da illa an ce tsakanin samun cikin husaini bayan aiwar hassan kwanan hamsin ne kawai yana masu cewa a yi ispas da abunan a gani mazala dai gaban shi bayan ɗiyar shi ta aiwa da kwanan hamsin ta samu sabon ciki inda akwai illa da ya ce a ya kamata a ɗan matafi kuma haka ba kuma da aka yi ɗan ya murna bai ji a ɗauki matakin gaba ba duk tsakaninsu bai kai wata goma sha biyu ba aka kai mara ka samu wata sayyada tana aihuwa da shekara kawai abin za ka dage dage ka kosa ta sosai don ta ji yunwa ko ba haka ba ba wani magana ispas ko wani a sa tsarin iyali ko wannan gaskiya da ya sai dai ko wani dalili na shari'a to manzala ya fito ɗaya daga cikin sallolin azhar ko al'asr ya dauke da asan ko usain فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وضعه ذاك تعالى كما النبي sai shiga gaba sai ya aje wannan jikan nashi ko inda kadami hidyumuna a daidai kafar shi ta dama ya aje yara bare ga abin da yara zai yi kuma summa kabbara li salati fa salla manzo Allah sai kabbara ta salla wata kabbara kenan kabbar harama ko kowa ma sai kabbara sai aka ci gaba da salla fa sadra bayna zaharani salatuhu sadratan abalaha sai annabi ya yi mana wata doguwar sujada a cikin sallar shi wanda mu taba ganin ya taba irin ta ba qala sai shi wannan sahabi yace farafatu ra'asi min bainin nasi yace bare ya aikin jarida an gano me ke faruwa kai ran dago kaina a cikin ba wani ne kan jarida dago da kan ga me me ya gaban nan wai faiza a yayin nan sabiyin ala zahar rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai daga kawai yaron nan ne ya hau ya dare a bayan manzo Allah shi kuma na cikin sujada ya da mun ya saba ya saba a gida idan ka kan dashi na sallah in yi sujada zo dare a baya to shi na roje da wani jambu eh duba daya ba makawi da zaka dare ya ce duka daya eh mana kawai da nan kana sai yaro dai ashe ya dare a bayan manzo Allah yana wasan shi kawai yana morewa ina ga hasaya in yanzu da hasaya kukan moto ko goma eh wala eh ko na mota da aka yace sai daga yaron nan ne ya dare a bayan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi kuma yana cikin sujjada farajatun ila sujudi sai na koma na na koma sujjada ta ya gano ne da ke faruwa ta sai koma sujjada shi falamma qada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salatan yayin da manzon Allah ya gama sallah qala nasu sai mutane suka ce ya rasulullahi ya ba aikin Allah innaka sajadta baina zaharaniya salatika yau kai mana irin wata sallah ta musamman wannan sallah ta kin salatika hazu yau ka mana irin wata sallah ta musamman wannan sallah shi wancan daga abin da ke faruwa ba sai ya magana ba ko shi yasa abin da ake amma sau da ba samu daga suke tambaya yau ka mana irin wata sallah ta musamman wannan sallah ta ga sadarta a tsalarta ha ka yi sujira kuma ka tsawaita sujira hatta zannana annahu kada hadasa amuran har tsammani muke wani abu ya faru kila ko ka rasu ko rishin lahiya ko da wani abu da ya faru dai wanda dai ko musamman ko menene ba aw annahu yuha ilayka ko kuma kai tsammani kila Allah ne maka wahayi kake jira al'amarin ya gama wannan tambaya suke ko ba tambaya suke ba tambaya suka ba annabi sallallahu alaihi wasallam akan wannan sabuwar sallar da aka dade a sujada ashe wani abu yakan iya faruwa a dade a sujada ko saboda da ake ada qala sai manzon Allah yace yanzu annabi dai ba sallar yace kullu zalika lam yakun duk abin da kuka ambata ba abin da ba abin da ya kasance cikin su ba abin da ya faru ba wani wahayi kuma sabo babu wata sabuwar sallah ba sabuwar sallah aka yi ba ba wahayi sabo ya zo ba ba wani al'amari ya faru ba walakin na ibini ita halari wannan dan na wani ya dare a bayana yasa kullum muna maimaita wa uwa jikan ka wadanka ne jika dare jikar ka diyanka ce baka ce mata shiri alkata masoyiyan matata kamar da mata suke jika mutum wannan haramun ne maguzanci ne ba daga cikin karanta wa addini da haka ce walakin inna ibn ita wannan danawa Hassan ko Hussein shine ya hauni ba ya hau bayana da haka fakaritu an ajalahu hatta yaka zai hajatahu ke yake kyamal in gaggauta sauke shi har sai ya gama biyan bukatar da ta sa ya hau kai ko ya kace gani bayan manzon Allah da lauci alaihi salatu wassalam mutum ya samu ya dare ai kaga ko kai ne ya zaka dade ko maza da sassan zai da sai zo da mutane ce duk wanda ya san na taba zalunci shi ya zo ba shi hakkin shi wanda ya san yana bi na ba shi wanda ya san na cuce shi sai wani ya ce gani me ya faru ya ce wata rana za mu je gurin yaki ina kan doki na ka daga bulala za ka buga dokin ka sai ka shafa mini bulala annabi ya ce to zo karama ya ce a ka bulala kuma a kamu lala kuma sai ga alama kamar da gaske yace ai lokacin da kamu lalani ba ni da riga a jikina kai ma sai ka tuɓe kai ai malar sa dai kamar sa haɗe shi eh wani salo ne eh ya tunjina ya tunjina ya ce sai ka tuɓe Allahu akbar Muhammadu Rasulullah kaga adalci ko ita sai ka tube ba da riga a lokacin safai suka ta kabe sa daga ce ina ka kyale shi hakkin shi ne ba na son tafi da hakkin kowa gaban Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya cire rigar shi mala da sahabbai kamar sa hoshi ai da ya jinjira ya haka da ya zaburo da gudu ya rungumi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce damar shi soke fatar jikin shi daga da fatar manzan Allah ya ce ya san zai shi da wuta bambambam ya ku kullum ba da mawaka zai yake ba kuma ta samu ka kwasa hari shi da wutar shi ke yango a kare ya ce damar ya yansu yadda zai yi ne ya za a yi fatar jikin shi ta gamu da ba ta fafa manzan Allah ballantar fatar jikin manzan Allah don yi tsira daga wuta kawai an lissafa manzalar kira kaga shi yasa addini yana so ka ba mutum uzuri don kage da yi kada ga mutum ya faɗi wani abu ko da kawai ka yanke mai hukunci a ba ka san me dalilin shi ba kowane mutum akwai irin ilimin da Allah ya bashi da basirar da Allah ya bashi wanda kila kai ba ka da ita ce mana ko da kana ka fi shi ilimi fa ko ka fi shi hankali ko ka fi shi matsayi ka kuma da tarihin mahaukaci mana da muke kawa wanda sai ya zo zai shiga majalisi a kore shi a hana shi zama gaban malam wata rana malam ya ce ku bar shi matso da ku sai matso zauna ana ta karatu kawai wani dan giya sunan ya sha giya ya zo sai malam ina da tambaya malam ya ce bai tambaya ya ce wai idan aka buga wani abu da wani abu zaka ji kara malam ya ce eh ya ce ne ya yi kara wanda aka buga ko wanda ya buga malam karatun shi ya kai wani gudu kare kare wata zo zaki bada kuma ya ce an sake su kuma babban malami amma ana karatu malam ya shiru kawai ba mutum sai tashi dan dan ana ganin shi kaman zai zaga ya fita ne ya je kwance kwance ya kwashe shi da ba jijjiga ke ba ya ce ba da amsa hannu ne ko fuskar ka ciki eh mana kalan wannan da kowa ya ci ayyaba ne ko to hannu ne ko fuskar ka ciki sai ka ba da amsa yana da ita an samu sa ko ba samu ba karatun malam ya kai sauran wanda ba sa hankali karatun su ya kai bai kai ba mana saboda haka Allah ya ce alladhina yastami'una alqawla wa yattabi'una ahsana ulaika alladhina hadahum Allah waɗanda suke bibiyar magana kowace iri za su saurari kowaye za su saurari shi amma sai su mafi kyau a cikin abin da aka yi magana waɗannan su da wanda Allah ya shirya da su fatan ke labarin wani bawan Allah yana cikin tafiya tayar motarsa kusosin sun kunce ya suka zube kasa na sama ko an ɗan yin gurru kan tafari da aka sai aka taimaka mai aka ɗan ɗaga shi kuma yanci ya mata shi yanzu kasar najeriya kuma matsala yanzu aka rasa kusosi wai suka zo taimaka mai suka to shi ke ne za abin da za a yi sai mu ɗauke ka mu kai ka ya ka samu kusosi ka zo ya ga ya bar matar shi da mota kaɗai ya daji ka akwai matsala to shi ke da mutai da matar eh sai ta nemo kusa sai ta turo maka wanzu hallo ne ga a in ya bada mata shi a ta daida ya san suwaye ta to shi kenan shiga motar muke kuma a jakutan gari ba san da kuka yi to ya ga motar ma iya bata wani shi ya daura tare ya daye shi sai ga ana cikin wannan da ba kowa na bada shi sai ga wani ma hukunci zai wuce yana kuyi uku uku mana kuyi uku kuyi uku uku ya ce wata mai yake ta aka ce kai malar alaji rabin shi ma hukunci ya ce a ku kira mai shi ya dawo me kake ta yace ku yi uku uku kusar ku yi uku uku to ai tayal ɗaya ce kusar ta zube ko a ko ina aka ɗauko ɗaya ba guda hudu ba ne yanzu ne ba ma'aukaci ne ba ashe akwai inda ake barin ra'ayin ma'aukaci masu hankali a ɗauki na ne don shi ya dace da gaskiya ba shi wannan ra'ayin bai hida su burka
kuma shi hudarsu kuma shi hudarsu ولقد كرمنا بني ادم وعملنا في البر والبحر ورزقناه kai ka ji tsoron in Allah ya ce ya karama ba kawai ka shawa abin lafiya dan adam wannan kawai ka ganshi eh bangaren ya yana da ita kuma bangaren alkhairi ya Allah kadai ya san abin da yake da shi ko kai ka yaji baka sani ba wallahi haka mun rika wacce ta juna mu wannan shi ne addini kaga wannan da shi ya huda kanshi ko ya rungu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mun gashi annabi sallallahu alaihi wasallam saboda sanin haƙƙin yara don haka in kana neman wanda ya fi sanin darajar yaro babu kamar manzan Allah sarsar san yara irin na manzan Allah babu ashe suna ne mutum yadda san yaro bayan shi sa kake ganin larabawa da yake sa da wannan ɗabi'a ta musulunci ba larabe yana san yaro nashi ko ba nashi ba ma sai ga da sun mu kuma ina shi sa hega idan za su je kasuwa da matar shi zai rungumi yaron ko ya goya amma da ka malam bahaushe har abada suna tafiya da wani yaro ba zai goyi yaro ba amma in ba ba washe ba wanda yake da wani mummunan ɗabi'ar shi ba ta isa maka yadda ta goyi gaza ko ciki yadda ta goyi yaro eh kagin to sunna ne san yaro da tausayin yara in kana neman duwa da zan fanzo cikin musulunci zo sunna annabi sallallahu alaihi wasallam yana san yara ba so yara kun ji ko san yara yana ƙara bunƙasa imani a cikin zuciya falasa min na mallar mahabbul kabir na walan yarham ala sagir na annabi ce bai tare da mu duk wanda bai san hakkin na gaba da shi ba wanda bai girma mai bai tare da manzo Allah wanda bai tausayawa da kasa da shi bai tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam to mun ga yadda manzo Allah ya tsawaita me yake cewa sujada saboda yaro ko jikansa ya zo ya dare a bayansa yake jin kyamal ya yanke mushi wasan da yake shi yasa kullum yana faɗin cewa mu daina daka ma yaran tsawa yaro ba mai tsawa addu'ar alkhairi ake mai ko da yayi barna a cikin doka ta musulunci ba komai ake daka yaro tsawa ba sai in an gani wani abin da zai haramun ne karara irin yadda jikin manzo Allah ya dauki wani abu da saraka zai ci manzo Allah ya daka mai tsawa ya furzas saboda su sharifai da sidi ne ba sa cin sarka mukon zai gama yana neman bara yana bara yana neman sarka kuma ka taba ce shi sharif ne shi sidi ne kuma ya ce shi jika mazalar kaga abin an yi kwantar kinyan da abin yake gina to kaga wannan mazalar sallallahu alaihi ya kyamaci ya yanke wa yaro wasan shi kuma ibada ce ake kuma limanci ake tare da jama'a duk yadda yake tausayawa mutane a wajen sallah tare in yaji me ake cewa ya ji wani mara lahiya bayan sai ya rubu lokacin ba bai yi ba kukan yaro in yaji sai amma sai gashi ya a cikin su da dan kai yake wasan yaro sallallahu alaihi wa alihi wasallam kaga me koyi da shi alaihi salatu wasallam da haka sai wa bi hadisin akar a cikin hadisi wani na daban kana sallallahu alaihi wasallam yusalli wata rana manzon Allah yana yin sallah fa iza sajada yayin da ya sujada wa sabbal hasan wal husaini ala zarihi sai da hasan da husain duka biyu duka biyuwa sai za su tsare a bayansu fa iza ma na uhu ma tana yi wa suna tare da uwarsu ko ko kakannin idan aka yi niyyar hana su hawa bayan manzala ko kuma kai kusa ka sallah yake sai annabi ya yi ishara da aƙyade su a tara ilayhim an da uhuwa sai annabi ya yi nuna ce ku kyale su ku kyale su kagin sallah yake za su zo su hau bayan su duka biyu sai a nemi a kore su a ce ku sauka amma sai annabi ce ku kyale su ya yi ishara dan akan cewa kyale su falan ma kaza salatin yayin da manzon Allah ya gama sallah wa ba kuma fi hijrihi sai ya dauke su ya dora akan cinya wannan a cinya dama wannan a cinya hagu wa kana sai ya ce man ahabbani fa yuhibbu hazani duk wanda yake so na ya so wa'annan biyu daga da za ku sai shi a ba sa san manzon Allah su ku sai da suke so ba sa san wa ba sa san Hassan kaga alama ta ba sa san annabi kenan dan annabi ya ce man ahabbani duk wanda yake kaunata to fa yuhibbu hazani ya kaunaci wa'annan biyu Hassan da Husaini da zaran baka san Hassan da Husaini baka kaunar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fadalar sujud sai farara akan yi sujada da wa kana sallallahu alaihi wa sallam yaqul ma min ummati min adin illa wa ana arafahu yawm al-qiyama babu ɗaya daga cikin al'umma ta face sai na gano shi ranar kiyama annabi zai gane ka ya gane ni ya gane mu ba cikin al'umma su muke ba to shi sa safai suke mamaki waɗanda suke zamanin annabin ma ai ba duka suke madina ba ba duka suke makka ba ba duka suke inda ya je ba ko ba su zo inda yake ba ta yaya zai gane al'ummarsa kam gaba daya ta yaya zai iya gane ya ce babu daya a cikin al'ummar face sai ya gano shi sai ya gane kowa da kowa sallallahu alaihi wa sallam ranar tashin alkiyama qalu wa kaifa ta'rifum ya rasulullah sahabbai suka ce to ta yaya ne ta wata hanya ta wata alama zaka gano kowanne daga cikin al'ummar ka ya ma'aikin Allah bi kasaratul khalali gashi kuma za a tashi kace mutanen farko da raka ce cikin dimbin jama'ar mutane kai ya za a gane al'ummar ka ga al'ummar annabi nuhu ga ta annabi salihu ga ta annabi hudu ga ta annabi ga duk kowanne annabi da al'ummarsa ta yaya za a gane ta kan al'ummar a cikin taron jama'a qala sai ce ara'aita law da kanta سبرة فيها خيل دهم بهم وفيها فرس أغر محجل أما كنت تعرفه منها akwai wani rumfa da ake ta dawaki a da sai a ɗan daga birgi na ƙasa nan kote-kote sama sai a musu da me ake cewa da zada ko ganyen da biyu da wata ce sibarata da shi ne da za ku shiga irin rumfar dawakin nan da ake a cikinta akwai dawakai kala-kala akwai jajaye da baƙaƙe to a cikin aka samu wani dokin da zaka same shi yana da garrun muhajjal yana da fari wanda yake kyalkyali irin dawakin da masu farin goshi da fararen kafa shin ba za ku iya gane dokin wannan ba a cikin dawaki to wallahi bala tabba za mu gane shi ya ma'aikin Allah kenan ka san kowa da irin abin da sun ake mai kusanci amma wanda ne yayi ba amana da dawaki ba wani bai ma san wani doki mai hori biyar ba kawai yana ji dai kawai ana faɗi da wani bai wata waje an faɗi ba doki mai fari biyar kala ya ce fa inna ummati yau ma'izin al'umma ta ranar ranar alkiyama idan an tashi za a ganta gurlan mina sujudi tana da wani fari da ke fita daga jikinta saboda yin sujira mahajjalu da kuma farin yana kyalkyali kyalkyali ke ko kyalkyali yana haskakawa min alwudu'i saboda alwala kenan idan mun tashi gurabin alwallan nan daga nan zuwa nan da goshi da kawa duk ko da za ga nan gurin yana haske fari fas ta wannan farin ne manzo Allah zai gano to wannan wani ne cikin al'umma ta ke wancan ma wani ne wancan wancan ce saboda idan mun zo alwala mun iko da alwala eh yasa Allah ta'ala ya umarni idan an tashi sallah ayar wala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce asbabul wudu ya daga cikin abin da ke shigar da mutum aljanna ba yawaita alwala a lokacin da ake kyamarinta musamman lokacin sanyi wa yaqul annabi sallallahu alaihi yake cewa idza arada Allahu rahmatan man arada min ahli nar idan Allah ta'ala ya so yin rahama ga wa'inda yake so yawa rahama daga cikin yan wuta Allah sa dai ba ma daga cikin yan wutar la haula wala quwwata in dai aka ce har sai mutum ya shiga wuta ba to akwai matsala yasa Allah ce rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaytum duk wanda aka sa shi wuta to shikenan fara ya shiga bala'i to musulmin da suke da imani saban Allah ne da kirimtu da yawan kiriniya ya kai su wuta amma akwai imanin an dan yi ibada to akwai lokacin da Allah zai soye musu rahama Allah ta'ala zai cece su da kanshi ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya cece su ko wasu ayoyi ko wasu surori na alkur'ani su cece su ko aboki an ce akwai aboki da zai ce Allah ni ni ina da damuwa shi kuma ba san dan aljanna a same cikin damuwa Allah ya ce me ya damuwar ka ya ce aboki na to wani da aboki ya ce wani to me kake so so nake in ganshi a nan tare da ni sai a bude mai hijabi ya tsinka shi a wuta Allah ya ce da baka dama ka cece shi da je yi tsaye ya turo shi yasa kake so kai abokin kiki in za ka yi abokai ka rika yin na girki ko a sama a cikin san an yi ka tari harka ta lalace ka fada da kwadar ko wani ya dan samu ko ba haka ba amma kai ba kai iska in ka fada ai ka fada kenan kuma eh mana in da ka baki ka rike na kirki to idan Allah ta'ala ya so yin rahama ga wanda ya so daga cikin yan wuta amar Allahul mala'ika an ya kardu man ya abdullah sai Allah ya umarni mala'iku yace ku shiga duk waɗanda suke wa Allah sujjada suke bautar Allah ku hudu musu fayyakar junahun za su je su rika ciro su suna hudo su wa ya rufu da bi asar sujud ba sa iya gada wanda za su ciro ki illa ta hanyar gurbin alwala alamar kai kana daga cikin wanda Allah ya ce a hudo ka bauta Allah sai a ganin duk yadda wuta take cin jikin mutum babba babba ko ina amma dantsan shi da fuskar shi da tafin hannun shi da kawahun shi da duk inda yake yi alwallahi a ga gurin wuta ba ta ci tana za su gane wani daga cikin suke bauta ma Allah kai ma hoto kai ma hoto wancan hoto duk da taro su hoto su daga wuta ta wannan hanyar ce za su gane su wa harrama Allah ala nari an takulu asar sujud domin Allah ya haramta wa wuta cin gurbin alwala shi yasa alwala ta shari'a wanda aka yi ta akan ilimi dole mu san alwala dan ita kanta ibada ce mai zaman kanta Allah yana haramtawa wuta cin gabobin waɗanda suke yin alwala ko da a cikin wutar su fa yakhrujuna minan nar za a ciro su daga cikin wuta mana fa yakhrujuna wa yarfuna bi asar sujud za a ciro su za su gane su ne ta gurbin alwala dan Allah ya haramta cin wuta ta ci gurbin alwala za ka fi kullu tuna min nasi a turo su daga wuta fa kullu ibnu adam ta'kulu hunnar annabi ya maimaita ce kowane dan adam idan an jefa shi wuta za ta kama shi bal bal bal illa asar sujudu sai gurbin da yake sujada nan ne bai ciwa kafin hannunka yasa aka ce kai sujada daga babu guda nawa guda bakwai ana dan sauki sauki ko da ce dukkan jikin kai na cin wuta a ce an samu gaba bakwai da ta yi saura ai kagare yadda ba dama dai yadda ba dama ko ba haka ba to Allah ya kare mu duka ba duk wanda yake neman tsari da wuta sai Allah ya tsare shi amma ka rika neman tsari da ita da gaske yanzu mutum yana da ƙwalsa kawai sai yake shan yaji ya neman tsari da ƙwalsa abinci sai mai zafi in ya gabe tsari ya ce mu kawo shi na kuma ya ce ai ƙwalsar nan ta zamani ta saba amma muna neman tsari muna neman mu warke ai kaga ƙarya yake ko yawwa kenan kana neman tsari da wuta to a gaban ka aikin zuwa wuta ba ka saban Allah kamar yadda Allah ce munan kware ba ka samu sakan saban Allah illa lamam sai dai kurakure inna rabbaka wasil maghfira shi ka ubangiji ga ai gafar shi tana da fadi yana kan karewa da dabi a sauran ayyukan alwala da sauransu to da haka wannan shine abin da manzon Allah ya tabbatar da falala ta mi falalar alwala hadisin bilal yanda yake ci duk lokacin da ya tsarki ba sai yayi alwala kuma yayi alwala sai ya sala raka'a biyu yasa annabi duk lokacin da ya shiga aljanna sai rika jin karan takin takbir bilal a gabansa yace wani aiki da kike Allah da kike yace ni dai ina ne sarki zan yarwa Allah ina Allah kuma sai na sala raka yace to da wannan ne da wannan ne Allah dauka daraja cikin aljanna daura alwala tana da falala ko ce dan yana tsoron mutumin da yake riko alwala in za a kwanta kai alwala haka ma kawai kai alwala idan kai alwala kwanta barci malaikuna zo suna ta maka addu'a har sai ka farka suna neman maka fara wajen Allah kuma kaga oga ma yanzu tsoron ka ko amma ka zo baka yana wallahi kana kwanta sai danne ka kawai karkan gugun wani eh mana Allah tana da falala da yawa as-sujudu al-ardi wal hasir sai ma da ya ka bayani akan mahimmancin yin sujada a ƙasa idan na ce a ƙasa to da dai sai dai abin da Allah yake mun masallatan mu wata ƙasar ba in gaje ai ba ƙasa ko ba haka ba ko da daga kare karo sai fami sai da yake masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam a wancan lokacin shin hudan ba babu sahabbai yan gatan Allah haka za a zo kawai ya sahu karamnan ma babu a wani lokaci wannan tabarma ma ta kaba da gare da babu kawai za a zo rairai ne kawai sahu kawai kadan bi kadan kuma su yi sallarsa a ritse suna dirmiwa a cikin ƙasa wata ran mahana cikin laka da aka yi ruwa masallacin ya tsule wani ce za mu tana hadisi a rage ya gama zala ya yi sujira goshin shi da tabo da ruwa-ruwa da goshin da hancin a yankin ne kai gayu ko? ta sauki Allah ya mu gyara gyara da adawa ba koyi bane wallahi da ka mutu ba koyi bane yanzu ne kace ganka wata tsiya wallahi da ka mutu ba koyi bane nan ne kace gana bakin zara ita ko mutuwa tabbas ce ba wace ma ce rayuwa ba tabbas ko ba haka bane mutuwa ba tabbas ce gaskiya mun gano haka wai mu shi ne yake faɗin za ga bai gane ba yanzu da wallahi rayuwa ba tabbas amma ba zai faɗi wancan ba eh mana idan rayuwa ba tabbas to kenan mutuwa ku tabbas ce yawwa a gani Allah samu cika da imani haka wa kana yasjudu al-ardi kathiran annabi sallallahu alaihi mafi yawa yakan yi sujada ne akan kasa haka duk inda ka samu rere ya dace da abin da zaka sallah yi kokari ka sabkar da goshinka da hancinka akan kasa sosai saboda kai koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam inda wannan dama ta samu to kai amfani da ita kamar ko suna wa saboda wai kai rairayi ne baka saba kai ka saba sallah akan tafi akan menene akan karo akan a inda ka samu kasar nan to ka saki goshi akai dan min haka laka lakum wa fiha wa min halukurujukum yawwa dai ta ka halice ka kuma cikin za a koma daga cikin da za a mutu wata rana duk gayan ka wata rana sai ka je goshin ka da hancin ka ya danganta kasa za ka samu wasu masu keta har ma dan ka dangane sosai suna sa wani ciko daga baya ana kuka ciko na ko ba haka ba yawwa dan so suke su gaggar goshin naka da hancin sosai ya dangane da kasa a gani wannan dabba ne ba ba makawa kowa sai ya shiga wallahi kowa sai ya mutu ba kowa zai tsaya babu wa kana ashabihi yusalluna ma'ahu fi shiddati al-haram sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suna suna yin sallah da manzon Allah a wani lokacin cikin tsananin zafin rana kun san kuwa kasar Makka Saudiya Sahara ce akwai rana mai zafi ga duwatsu to wannan zafin idan suna sallah wani lokacin saboda a katsake fa iza lan yustati aduhum an yamkira jabhatu al-ardi har a lokacin za ga wani su ma bai iya ajiye goshin shi a kasa daga ba su da saubahu fa sujada alaiha sai ya dauko rigar shi shimfida idan ya zo sallah sai sujada akan rigar wannan ke nuna ya halatta din ayi sujada akan wani abu ba kasa ba an gane yawo tun da manzo Allah ne yake ba su sallah ko amma sun ji zahiri rana ya zahiri su dauko rigar su shimfida a gaba su riga sujada akan rigar kenan ya halatta kai sujada akan wani abu wanda yake ba kasar ba amma idan ha aka samu kasar to dala a hakura in dai ba zahiri rana ke da kai ba a saki goshin nan da hantuna a barɗo su da waɗansu saboda wai kar goshi ya ɓaci a a sake shi kasar nan wata rana ciki zai koma ciki zai koma zai ba koma kasar wata rana da aka haka suke sai sun fi dawar da rigar tasu zuga sallah sojira a kanta wa kana yaqul sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah ya kasance yana cewa wa ju'ilatul ardu kullaha li wa li ummati masjidan wa tuhuran Allah ya bani daga cikin ababen da aka bashi guda biyar wanda ba bai kowa daga cikin gabaninsa ba an sanya mashi wannan kasar turbaya rairai kasa dukkanta gare shi da al'ummarsa masallaci ce kuma abin yin tsarki ce duk inda sallah ta kama ka kawai kana da damar ka yi sallah duk inda ka rasa ruwa kana da damar ka yi tsarki da mu da kasa sai ka buga hannunka a kasa ka kalkade ka shawa huska ka shawa ta shi kenan ka yi sallah annabi muhammad sallallahu alaihi kada ya kabe wani daga cikin abin da ba bai sunan al'umma ba fa aina ma da kitu rajulan min ummati salat duk inda mutum sallah ta riske shi ko ina ne in dai lokacin sallah yayi to shikenan fa indahu masjidahu anan gurin masallacin sa yake nan masallaci ne wa inda huduru kuma a nan gurin abin tsarkin shi yake in ba tsarki kawai yayi taimama mu kada aka bai wannan gatan wa kana min qabli a zamanin gabana in ji annabi muhammad katun zuwan manzon allah al'ummar da su ne yu'azzimuna zalika su abin an wato an girmama abin akan haka su sun kasance ba za ka yi sallah ba duk inda kake sai ka je masallaci sai ka je coci ko sai ka je mai ta gurin ibadarsu ne huda mai sunan shi da hausa tuntun ma dai ba hausa bane sai ka je inda suke yin ibada nan ne za ka je ka yi sallah in ba ka yi ba a cikin ko yanzu ma ka ɗauki kiristoci a ba sa taruwa irin namu ko ina su yi uhun nasu da taɓin nasu da wake-wake ko suna taruwa sai coci mu kuma kawai daga ya sahu sahu a gindin war kasuwa sahu sahu a kowar shago sahu sahu a ka amma abin akwai son zuciya ba duk masallacin da ba tabbatar da shi a matsayin masallaci ratibi ba idan kuka yi sallah a nan gurin ba ku da cikakken ladan jami shi yasa annabi ya ce ai sallar da mutum zai a cikin jami ta fi sallar sa da ya aina fi suqihi ko a ruwar kasuwar shi ko a gidan shi ba ka irin masallaci da ake barkatai haka ba duka ke daukan matsayin masallaci ba haka ba duka ke samun ladan nabi ba amma duk inda aka ce na masallaci ne ko kurtu aka yi inda akwai liman zai zo kiran sallah akwai abin da ladan aka tabo wani zo tilla kiran sallah ladan ya zo ce sahu to wannan gurin masallaci ne cikakke amma kawai mu karkade gaban shagon mu kawai mu rika sallah shi kenan nan ma masallacin jami'i a a haba dala ai wannan son zuciya ne yasa ba in zaga ana irin wannan sai irin kasashen mu inda addini bai riga ta a sauran gurin eh gurin fada kawai ana ta yi da mutane ana ta sa ido kawai lokacin kai sallah sallah kai sallah ina kai shiga ha ya gani tasha ma tasha ma ba a yarda ko ina ku tasha ba kawai yanzu ya mu zo kawai nan kan titi saboda fadin shi mu zo mu rika lodi zan muna transfer za a yarda ba za a kore mu ba tasha ce ba kawai a ɗauki fasinja a kai a dawo ba mai ba za ta yarda wannan ba hukumomi ba za su yarda ba ko yawwa waɗanda suke jagorancin tasha ba za su yarda ba to addini ne bai da gata kowa sai ya share gaban fata shi ko gaban shagon kaso shi kawai ya ce shi ke na tsawo ba daidai ba ne wani idan ka irin wani tsawon ko da kusan shagon ka ne da ya shagon ka ka kulle ka tai can inda ake sallar jami'a masallaci inda ake kira sallah masallaci bai za masallaci sai ya zama to akwai imamin ratibi akwai ladarin da zai kira sallah in lokaci ne wannan shine masallaci amma irin wannan na yanka makamun gaskiya ba ba irin yanka makamun wannan masu moto ba eh irin na kofar shago ko kofar fada da ake bai dace ba je ka gaira wannan ka tsallake ko mun kusa da ka tai tsaye da masallaci ya fi tunda kana so ka samu lada daraja 27 ko da biyar to shi yasa annabi ya ce duk inda ɗaya daga cikin al'umma ta sallah ta riske shi kenan annabi a gurin ba masallaci ko to masallacin shi ne don kuma abu tsarkin shi ne dan wa'inda suke gabaninmu karo isallu na fi kana'isihim wa biyu'ihim suna sallah a kana'is ne cocinsu da guraren ibadarsu na yahudawa amma mu koyi da za mu iya yi amma ya zamanto babu gurin na musamman maka kirkire shi in dai hara kuma masallaci bai kamata a kirkiri wani ba bisa sallar nan ya kamata mu rika haƙoƙinta a kowane ɓangare kada ka rika bin 'yan san zuciya ko mina ka yi san zuciya ko mi ka yi kalite ko kaya za ka saya kana so ka sayi yadi kalite ko ba ka ba amma ɗinki na kirki kuɗi wadda an baka wadda ba a da shi za ka ba a wuya za ka ɗora ba amma so kuke a baka sabo bai lafiya da ka ga wata tasha kan jiya saka ne kana ɗan jujjuya ta kana riba lamba an ce ko a soya ba za ka je yadi kuma sallah ita ce kawai shi kenan ba ruwanka da kwalishi addini shine kawai shi kenan ba ruwanka da kwalishi kudi ba da shi za ka yi ba amma kana so a baka da kirki ba da shi za ka yi ba wa kana rubbama sajada fi dhil wa ma'in so da yawa ba manzon Allah akan gashi yayi sujada a cikin tabo a cikin wato ne yake cewa tabo da ruwa shi yasa ma irin wanda su zo ga masallaci nan sai a tara sahu a waje shi ma bai halitta ba daga masallaci amma da shi wani gumki kawai wanda zai yi zai yake ga masallaci ba ɓakowa an yi gurin liman a waje da gurin mamu saboda zai wannan ma bai dace da shari'a ba inda haka ya dace akwai hili bayan masallacin manzan Allah da aka yi ruwa masallacin ya yi kata-kata yayi laka da ruwa ta mata mata sai a ce a koma hiri hiri ko ba haka ba amma aka ce aga manzo Allah ya zo inda yake tsayawa ya tsaya ya ce a daidaita sahu yayi sallah a cikin tabo da ruwa ruwa shi da sahabi yace mukan ga tabo alamun tabo a goshin shi da da hancin shi da ruwa ruwa sallallahu alaihi wasallam inda ya halitta saboda zai a koma gere da ruwa da ta ƙoshi ya fi cancantar a koma gehe a yi sallah ko ba haka ba nan masallacin da ya yi ruwa a ce da laka ne nan ruwa ne taɓa taɓa ga laka can ba an sha suminti ba sai mu ce mu koma can mu yi sallah ban zala da haka nan ba ya tsaya inda yake tsayawa ya ce a ne da sau yasa aka ce rubba ma sajada da fiti wa ma so da yawa ma akan ga annabi yana sujada da shi yana sallar shi a cikin tabo da ruwa ya kake ganin yadda tabo yake kuma ya kwabo da ruwa ka ajiye goshinka duk saboda annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya koyar da mu sallah yana san Allah ta'ala ya karɓi sallarsa kuma sunnar ba a yi sai inda ya dace a yi shi yasa ya tsaya yi haka mu sai mu yi tanda ga dama wani masallacin har da fanka ba amma da son zuciya sai ga kawai an wuta waje kawai ga irin wannan masallacin ka nisance shi wani zani mutum zai je ya yi awa nawa a banki yana jiran kuɗi ko an yi kufur kai ya fita daga layi ko ba haka ba zai je ya yi awa dawa yana jiran doktor don ya samu rugar saboda yana bukatar mi shawarar doktor ko kuma ya samu lafiya zai je ya yi awa dawa amma a wajen addini mutum bai so yi ko minti goma bai so ya sha wahala kuma aljanna ake so ala inna sanatun lahi gani wani sanatun lahi aljanna kadara allah wata rana tsada kadara allah aljanna ita ce aljanna tsada gare ta gaskiya ba ta samuwa warwarsa shi yasa da yan adana sun shiga adana sai Allah ce fani ma adana al'amiri ma da ladan masu aiki to mu dage mu yi ta kokari wa kar wa qala lahu zalika fi sabila yad'i ila wa 20 min ramadan haka ya abdu ga manzon Allah a daren 25 na watan ramadan hina afrat sama lokacin da sama ta kece da ruwa wasala ta kafar masjidi masallaci rukun masallaci ya burje ruwa ratata ya cika masallacin manzon Allah wa kana min jaridin nakhli dama rufin an yi shi ne daga itacen dabino daga itacen dabino in ruwa ruwa ya fiye zaman zai da ruwa kasan kwalaka ne fasandar sallallahu alaihi wasallam fil ma'i wa tin annabi ya aje goshin shi ya sutura a cikin ruwa da laka a cikin ruwa da laka annabi ya aje goshin sa ya kamata inda akwai sauki da sai su to tunda masallacin yayi haka to mu ta can gaci mai sallah ko ba haka ba ya tsaya inda yake tsayawa inda wani sahabi sai ya ci a da su fimayi wafi cikin laka da ruwa kala abu sa'id al-kudri abu sa'id al-kudri wanda da shi aka yi sallah yace fa abu sarta ayna ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa la tabhati wa afi asal al-ma'i wa tin sai na kalli goshin manzon Allah da hancin shi da dai ga ruwa da tabo taba taba inda ya ajiye goshin kuma ya ajiye hancin a cikin yanayin laka da ruwa alaihi salatu wassalam sallu kamar aitumuni yusalli to ila ga kuma zahi dan zahin minti biyar minti goma wa kana yusalli ala al-qumra ahyanan wa ala al-hasir ahyanan wa salla alaihi maratan wa qad aswada min tul malabisa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yakan yi sallah akan khumra din an ce kamar wani abu ne wanda yake yake cewa kamar dan tafi ne haka dan kare yanin ya halatta mutum ya sallah akan shimfiɗa wani lokacin yakan yi sallah akan tabarma kar kuma ce an gayyace shi wani gida an shirya liyafa da ya zo liyafar madadin ya shato ya tsere sai ce ina ya kamata in muku sallah ko wani sabi na karuwa ya ce yana yaro dan karami sun yi sallah tare da annabi da shi da tsohuwa da kakan shi yake da wata tsohuwa ko da wani dan yaro ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ina ya kamata a muku sallah sai a gwada miki wani guri ya ce hey dai madara dauko ta tabarma da ta yi baki ta tsuha yana yayyafa mata ruwa yana da shin fada masa ya sallah akan ta to shi zaka ce yakan yi sallah a tabarma yakan yi sallah akan wadansu abubuwa haka makamantan irin wannan shi aka ce wakan aswada min tul malai wata rana ya sallah akan wata tabarma da ta yi bakin kirin saboda ta dade ta dade ruwa ya bige ta ta shakura ta yi datti a haka ma ya sallah akan ta in dai abu baya da najasa ke don tsohon shi da rishin kyan shi baya hana ba a yi sallah a kan shi na'am
a gana ne duk ai jerin su ne ya yi shiga cikin jerin wannan hukumar ne kamar ayan gari ya karfe ko fatar rago da ake jemiya na rasu wata duk fatar da aka jemi ta tsarkaka ne don alkumara suka ce mai kitara ma don urajinu alayhi wajen abu fisilun wannan abu ne gurgudan abinda ya kita gurgudan da mutum zai aje goshe shi in yi sujira saboda kare rana ko wani abu na haka annabi yana yin sallah kan shi abin ya zama na hasi na tabarma ne ko na fata ne ko na mene ne duka ko na ciyawa ne duk annabi sassan ya kai sujada gaske nan ana nuna mana ya halatta mu sujada akan wani abu ba dole bane sai akan kasa amma mafi yawa annabi ya kai sujada akan kasa ne alayhi salatu wassalam sai a rabu min sujud dagowa daga sujada ya manzan Allah ke dagowa daga sujada sun makara sallallahu alaihi wasallam yarbawar asu min sujudin makabbiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yakan dago daga sujada yana mai yin kabara Allahu akbar ba kana cikin sujada ba za ka yi kabara ba kuma sai ka dago daga sujada zanzan ka zauna ko ka miƙe tsaye ba a kana tasowa tasowar kana yin tare da kabara ne da haka zaka jata Allahu akbar in ta miƙewa sama ce in kuma ta daga sujira zuwa jasad istiraha ne ita ma zaka dago kana mai Allahu akbar an gane shi yasa yace irfa'u rasu bil sujud mukabbiran annabi yana dago kanshi daga sujira tare da yin kabbara wa bara bi zalika masul salatuhu haka ya umarni mutumin nan da ya bura na sallah fa qala yace la yatumu salatu li adam min nasi ba ɗayan ku sallar shi zata cika ta batse ta zaman taukar babbiya hatta yasjuda hatta tatma inna mafasilahu har sai yayi sujira idan ya da kuma har sai gabobin shi sun nutsu sun mai kulu Allahu akbar lokacin sai ya ce Allahu akbar wa yarfu ra'sahu ya dago kai tare da kabarar hatta ya tsawa qaidan har ya zama ya tsaya cik daidai wa kana yarfu yadayhi ma hada takbira hayaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya dago daga sujada ya Allahu akbar ya tsaye to yakan daga hannun shi tare da me yake cewa tare da kabarar a wani lokaci kenan ko da baka daga hannun ba baka da matsala amma wani lokacin kenan sai garga daga hannu idan ka taso daga sujura zaman da sata isra'ila ko kuma miƙiya za ka yi sama ina fata mun fahimci wannan sun ma ya farusu da zai yi sura fa ya kaudu alaiha mutuma'innan yakan shimfe da kawarsa ta hagu sai ya zauna a kanta yana mai nutsuwa wa amara bi zalika masu salatuhu ya umarni wanda ya muna na sallar shi da irin wannan sallar ko ya meke sama da kabbara daga hannun shi in ku zama zai yi to lokacin da ya ce Allahu akbar sai ya kwantar da kawai shi ta hagu ya zauna a kanta an gane wani ko faqara lahu yace mishi idza sajadta idan kai sujada fa makin sujudaka to ka nutsu a cikin sujudaka ka saki jikinka gaba ɗaya komai yayi sujada hatta hannun rigarka rigarka kada ka tattare ta gashinka idan yana zuba ka sake shi shi ma ya zuba fa idza rafata idan ka dago to shikenan yace faqa'ud ko sai ka zauna ala faka zakal yusra akan kafarka ta hagu wa kana yansubu rijul hulimana annabi yakan kifa kifa za a ce ko yakan kifa kafar shi ta ainihin dama wa yastaqbilu bi asabi a qibla sai ya sanya kahohin kawata ta dama ya zo tsin su kalli gabas daidai kawal hagun kuma sai ya taushe ta ya zauna akan ta ana nufi idan ka dago daga sujada kenan wa in ba za ka yi tahiya ne ta farko ko kuma za ka yi zaman yake cewa bayan sajadatai ne kenan ko kuma zaman da suka isra duk haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake tana ce akwai wani zaman ba wannan ba ko za mu yadda da shi a wani karatu insha Allah sai alaki awo bayan sajadatai ne lokaci ya gode saura tabbas daidai a ce mu tsaya a gidan sallah insha Allah abinda muke ne da ka babu lada kuskuren da muka yi Allah ta'ala ya gafarta mana babu wanda yake da tambaya wannan tambaya a wuta na'am da sarki isra'a ke da